لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى قوديا دي قدر تامنا حدوى أولا يمتنا لتنين أيومنا هدو قوتنا جماد الأولى شكرة تدبو ليا دري هدو دا أربعين دا hudu ne ko biyu yau biyu ne hmm? ha? la kwanan wata ya kai biyar biyu ne biyu ga wata na biyar shekara ta 1446 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa hudun watan sha ɗaya miladiya na 2024 da izinin Allah subhanahu ta'ala wannan zai zamanto mana darasi na biyar a cikin littahi na tathirul janan wal arkan an darani shirki wal kufran za mu tashi matashiyar da malin yake cewa anwa'ul ibadati wa adillatuha bayani akan abin da ya shahi nau'uka na abubuwan da suke amsa sunan bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan maliki cewa adillatuha sannan kuma da dalilai wanda yake nuni akan cewa abu kaza dangi ne daga cikin dangin abubuwan bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala baya halatta a yi shi ga kowa sai ga Allah malin ya ambata mana wasu abubuwa a baya kamar yadda yake cewa i'lam anna min anwa'il ibadati kama sabaqa ar-ruku'a was-sujuda wat-tawafa wan-nadhra wadh-dhabha wal-istighatha wal-isti'ana wal-halifa wat-tawakkul ila ghairi dhalika mimma marra malice ka sani lalle iya daga cikin dangin abubuwar suke amsa sunan bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda baya halatta a yi su ga wani sai ga Allah yake cewa kama sabaka kamar yadda bayani ya riga ya gabata a baya daga cikin waɗannan abubuwa akwai an ruku'a yin ruku'i ba a ma kowa ruku'i sai Allah subhanahu wa ta'ala saboda wani abu ne wanda yake nuna ƙasƙanta dan adam ya kaskanta ya nuna cewa shi ba kowa bane shi ba komi bane ba sannan daga cikin dangin waɗannan abubuwar suke amsa sunan bauta ga Allah subhanahu wataala was sujuda akwai sujada wanda mutum zai zibe yayi shi a saman gabbai guda bakwai wanda wannan shi ma ba a ma kowa a duniya wannan mutumin koma wane ne haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala shi kadai daga lokacin da kama wani ruku'i ko kama wani sujada aka samu irin wannan sakankancewar a cikin zuciyarka to ka tabbatar da cewa ka canza sheka ka bar musulunci Allah kiyaye malice daga cikin waɗannan abubuwa akwai abin da ya shahi wa tawafa tawafi da mutum zai yi ga ɗakin Ka'aba wannan ba a yin shi dan kowa sai dan Allah kawai sannan kuma za ka yi shi ne akan tsarin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jama'a sannan babu wani abu a yau da za a zo wani ya kirkire shi shi ma a rika yi mishi dawafi idan aka yi haka babu wani dalili na addini to wannan kishiyantan Allah subhanahu wata'ala ne a cikin abin da Allah kaɗai ke shar'antawa sannan wan nazara da abin da ya shahi addawal ko ka ce bakance me yake cewa addawal ko kuma abin da ya shahi bakance shine mutum yayi alƙawalin cewa idan ubangiji subhanahu wata'ala ya biya mini bukata ta kaza to ni kuma zan aikata aiki kaza misali in Allah sa na samu kaza zan yi azumin nafila kaza to wannan iya daga cikin abin da ake kira shi da suna addawal wannan yarjejeniya da wannan nazar da za ka yi da bakance baya halatta a yi shi ga kowa sai ga Allah subhanahu wata'ala malice daga cikin waɗannan abubuwa akwai al-zabha yanka ba a yanka don kowa sai don Allah duk mutumin da ya yanka da umarnin wani ba Allah ba to wannan mutumin shi ma zai iya barin musulunci jumlatan wa tafsila saboda yanka ana yin shi ne don Allah kawai kamar yadda dalilai za su zo a nan gaba da izinin Allah subhanahu wata'ala duk mutumin da ya yanka a dalilin izini na aljani ko kuma izini na wasu gumaka wani makamancin wannan to wannan shi ya daga cikin abin da yake sanya mutum ya canza sheka malice daga cikin dangin ababen da suke amsa sunan bauta ga Allah subhanahu wata'ala akwai alistighatha idan ka ce alistighatha shine neman agaji kana cikin wani abu kana cikin halin kakani kayi sai ka nemi ɗauki a wajen Allah subhanahu wata'ala to wannan ɗauki a cikin abin da an tabbatar da babu wanda yake iya yin shi sai Allah sai ka nema a wajen wani to daga wannan lokacin wannan abin da kai zai zamanto maka kalubalanta ne ga musuluncinka malici walisti'ana da neman tanyo ka nema a taya ka a cikin wani al'amari kakka nema a wajen kowa sai a wajen Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ubangiji gare ka muke bauta gare ka muke neman tanyo Allah ka taimaka mana daga cikin abubuwan bauta akwai walhalifa mala ce da rantsuwa ba a rantsuwa da kowa sai da Allah don mutumin da ya rantse da wani Allah to wannan Allah zai iya zamanto maka a matsayin shirkul asgar karamar shirka ita ma dai matsala ce da ka wajibi ne mutum mai imani ya zama bawa na Allah karka rantse da kowa karka rantse da komi babu zancen takwaran kwatsa ko tarnatsa ko katangar gari kaza ko dutsen gari kaza ko na rantsi da kakana ko na rantsi da wane ne babu wannan ko malaminka man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai yi rantsuwa ya rantsi da Allah ko jamakin shinshuru malice daga cikin ababen da suke amsa sunan bauta ga Allah akwai at-tawakkula shine dogara kaka dogara ga kowa ka dogara ga Allah wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin Allah ce ga Allah za ku dogara in dai har da gaske ku masu imani ne duk mutumin da yake mumuni to wajibi ne dogara ga Allah subhanahu wataala ba a dogara ga kowa sai ga Allah idan ka sallama al'amuranka zuwa ga Allah babu abin da zai dame ka duk abin da ka ga ya faru to Allah ya kadarta haka abin zai faru kuma kai dama ga Allah ka dogara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku dogara ga Allah hakikanin dogaro malice ila ghairi zalika mimma marra sannan kuma banda ma waɗannan abin da aka ambata zuwa ma ga wasu waɗanda ba su ba na daga cikin waɗanda bayani ya riga ya gabata a baya waɗanda suke amsa sunan bauta ga Allah wanda ba a ma kowa sai Allah subhanahu wata'ala da haka duk mutumin da za ka ma wani dangin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to ka tabbatar da cewa wannan abu ƙalubale ne ga musuluncinka to kaga mala yace anwa'ul ibadati sai yace wa adillatuha da dalilai wanda suke nuna abu kazan nan bauta ne ga Allah kuma dan Allah kawai ake yin shi shine yace fa dalilur ruku'i was sujud dalili akan ruku'i da sujada haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala shi kadai qaulullahi ta'ala fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun Allah ce ya ku wanda kuka yi imani kaga shila ne ga dukkan mutumin da ya yi imani da Allah subhanahu wataala Allah ce irka'u ku yi ruku'i wasjudu ku yi sujada wa'budu rabbakum ku bauta wa ubangijinku waf'alul khaira ku aikata ayyuka managarta na alheri la'allakum tuflihuna tabbas za ku rabauta ashe kaga abinda Allah ja hankalin masu imani akan ruku'i sujada bauta ga Allah aikata ayyuka na alheri waɗannan su ne ribar rayuwa Allah ya buɗe su da ruku'i ko ashe ruku'i haƙƙin Allah ne subhanahu wata'ala shi kare ba za ka zo da wannan niyya na ruku'i ba irin na sallah ka zo ka risina wa wani haka baya halatta ko kuma ya zamanto a wani abu za ka aikata da yake kamanceceniya ko kuma wanda sujada ne sak amma ga wani Allah subhanahu wata'ala a dalilin cewa wannan mutumin dan ajin tubarkalla ne a cikin al'umma ana ga cewa misali mai martaba ne sarki ne a ana ga cewa wani shugaba ne na al'umma a ana ga cewa wani malami ne daga cikin malamai duk matsayin da mutum yake da bayyada haƙƙin da za a sabke gwiwa ƙasa da tafin hannaye ƙasa saboda wai za a gaida shi idan ya haka kuma ya shiga cikin hurumin Allah subhanahu wata'ala wanda wannan kuma wajibi ne ga dukkan mutum mai imani ko da wani ya nuna cewa haka za a mushi to kai ba halitta gare ka kama wani sujada sujada ana yin ta ne ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai saboda wannan sakankancewa ne da zubewa warwas ka nuna cewa kai ba kowa bane kai ba komi bane ba ka zube ga Allah subhanahu wataala shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid yace mafi wurin da bawa yake kusa ga Allah shine lokacin da bawa ya sujada sai yace fajtahidu fi du'a ku gwada kwawa a cikin game da yin addu'a a cikin sujada yace fa qaminun an yustajaba lakum kuna da sakankancewa da garantin za a amsa muku ashe wannan idan ka dubi aikin sujada za ka tabbatar lalle bawa a ya yarda gaba ɗaya cewa shi bawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala da aka yi daga cikin ayyukan alheri mutum ya yawaita sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya tambaye mazalla sallallahu alaihi wasallam cewa ya ma'aikin Allah ka roƙa mini Allah sai mazalla sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi me zan roƙa maka yace ina so ka roƙa mini Allah ya bani daman zama da kai a cikin gidan aljanna makwabtaka da kai a cikin gidan aljanna mazala ke ce mushi awa gaira zalika bakka da wata bukata sai wannan sai ce wannan bukatar da ita ce nake da mazala me ce mushi yace fa'inni ala nafsika bi kasarati sujudi lillahi subhanahu wataala yace to wajen cimma wannan manuhar kayi kokari bayan addu'ar da zan yi Allah tabbatar maka da haka kai kuma ka taya ni ta hanyar yawaita sujada ga Allah subhanahu wataala ashe iya daga cikin ayyukan da Allah ya fi so ga bawa bawa ya zamanto a cikin halin sujada ita ce sallah saboda ita sujada juz'un ce minas salah kuma juz'un la yatajazza minha da haka wannan risna wannan da zube wannan baya halatta ga shi ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala akwai abubuwan da ake fasarta su a matsayin cewa ko rishin ladabi ne ko rashin sanin girman na gaba ne kuna makamancin wannan abinda an san Allah ake ma ka ɗoka kama wani wannan shi ne rashin kunya saboda kana ga idan kai ba kai haka nan ba ka yi rashin kunya ga wani wanda yake mahaluki ne amma kuma ka yi ka sa amma Allah subhanahu wataala da haka duk abin da yake haƙƙin Allah ne sujada haƙƙin Allah ne shi kaɗai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin yace la amartul mar'ata an tasjuda lizaujiha inda inda zan umurci wani yayi sujada ga wani manzo ke cewa da mace ce zan umurce ta tayi sujada ga mijinta saboda girman haƙƙin da miji yake da inda zai umurni amma ba umurni ba kaga kenan zancen sujada haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wataala shi kadai wanda wannan kuma sujada da muke yi ga Allah subhanahu wataala saboda babu wani abin da muke kafafa da shi muke kawo muke kawo a cikin shi face ni'ima ce Allah ne ya tabbatar mana da wannan ni'imar to shine malama ne yake cewa lalle iya daga cikin dalilai wanda suke nuni akan cewa ruku'i da sujada bauta ne ga Allah subhanahu wataala kar ama kowa ko da kana jin cewa kai malami ne kai kaza ne to karka bar mutane su rika yi maka abin da ka san Allah kawai ake ma wannan baya halatta a gare ka in dai kai malami ne rabbani malami ne na Allah to dole ka rika takawa mutane burki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk wani abin da za a yi na ba daidai ba a doki haƙƙin Allah a bashi manzon yana taka ma abin burki wanda wannan yake maka nunin cewa babu wani manzo da Allah subhanahu wata'ala ya turo a ban kasa ya ma mutane gargadi da nasiha ya zo ya bige akan cewa su mutane su rika bauta mishi sabar Allah babu wannan maliki cewa dalilu salati dalili akan cewa sallah bauta ce ga Allah ana yin ta dan Allah kadai wa dhabhi haka kuma abin da ya shahi yanka ana yin shi dan Allah kadai yace qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ah yake cewa kul ka fada musu cewa inna salati sallata wa nusuki da yanka da zan yi na dabbobi da zan yi yankawa wa mahyaya rayuwata ka cokam wa mamati da abin da zai biyo bayan rayuwata bayan na mutuma waɗannan abubuwan guda hudu ya ce mashi gaba ɗaya ya ce lillahi rabbil alamina mallaka ce ta Allah ubangijin talikai Allah kaɗai ya mallake su banda Allah ba amma babu wanda ya mallake waɗannan abubuwa na harko sallah ana yin ta don Allah ne na biyu yanka ana yin shi don Allah ne sannan kuma abin da ya shahi rayuwarka mallakar Allah ce duk abin da kake kaiwa ka kawo mallaka ce ta ubangiji subhanahu wataala wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah Allah shi ke jujjuya al'amura a cikin jujjuya al'amuran nan akwai abin da ya shahi mahyaya rayuwarka da dukkan kaiwa da kawowa da za ka yi wannan mallaka ce ta ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai duk wanda ka ga yana lumfashi Allah ne ya ga dama wannan mutumin ya wanzu yana lumfashin nan wa mamati haka mutuwa ta babu wanda zai kashe ka sai Allah idan ka ga ka mutu to lokacin da Allah ya maka ne yayi Allah ya aiko malakul maut ya amshi wannan ran naka duk wani abin da zai biyo baya gini ne faɗo maka a ruwa ne ya haɗe ka a halbe ka ne aka yi a hatsari kai wannan sababi ne amma ubangiji shine wanda yake muqaddirul asbab shine yake tabbatar da sababin a karan kanshi to waɗannan abubuwa da da Allah ya ambata mana anan cewa sallah yanka rayuwa mutuwa sai ce lillahi rabbil alamin mallakar Allah ce ubangijin talikai shi kadai babu wanda yake mallaki da rayuwarka kai bawa ne na Allah kuma lunwashi da kake a yanzu ganin daman Allah ne duk wani mutumin da yake je yana da alfarma akan ka a cikin rayuwa wannan gatan bai isa bai maka ita wannan Allah ne ya baka lillahi na Allah ne haka kuma lokacin da ka zo barin duniya kowa zai zo ya tsaya wannan duniya sai ka barta falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun sai yake cewa lillahi rabbil alamin sai ce la sharika lahu Allah bayyada abokin tarayya ko daya a cikin dukkan sallah da za a yi in ka sanya wa Allah abokin tarayya Allah baya so sannan haka yanka haka abin da ya shahi rayuwarka ka jingina ta ga wani ba Allah ba haka abin da ya shahi mutuwarka wanda duka mallakar Allah ne bayar abokin tarayya a ciki saboda ayyukan shi ne wace wa bidhalika umirtu ka faɗi musu cewa da haka ne aka umurce ni in yi bautan Allah in yi sallah dan Allah in yi yanka dan Allah in yi komi dan Allah wa ana awwalul muslimina kuma ku sani ni ne farkon musulmai a cikin al'ummar shi shine farkon musulmai a cikin al'ummar shi wa qawluhu haka fadar shi madaukakin sarki Allah yake cewa fa salli li rabbika kai sallah domin ubangijinka yani ka yi sallah don Allah wanhar sannan kuma ka yi yanka don Allah nahar shi ne soke taguwa ko soke dabba yanka taguwa da za a yi raƙuma ko zamanto yanka dabba da za a yi to shi ma wajibi ne zamanto an yi shi danwa don Allah fasalli li rabbika ka yi sallah don Allah wanhar kuma ka soke taguwarka don Allah ashe da as-salatu da Allah an-nusuku ko az-zabahu duka ana yin su danwa ana yin su don Allah ne kawai baya halatta ga mutum ya yi yanka saboda wani ba Allah subhanahu wata'ala ba ka je aljannu su baka umarni a ce a kawo abu kaza kala kaza nau'i kaza adadi kaza wannan babu wani dalilin addini da ke tabbatar da haka babu laihi mutum yana neman biyan bukata ya ɗauki wata dabba ya yanka ya gabatar da ita ya ubangiji a dalilin wannan abin da na yi don neman yardanka Allah ka biya mini bukata ta kaza wannan ba laifi bane ba amma daga kaje wajen mutu ya rika maka zanen abubuwan cewa ka zo da dabba kala kaza ko bakakirin saboda aiki ne mai hatsari ko faratas saboda aiki ne wanda ake so a ga haske a cikin shi ko a ce maka ka kawo kaza wake-wake ko ka kawo dan akuya bakikirin ko ka kawo kalan dabba kaza saboda a yanka ta ai wannan aikin ko a ce mahaɗin wannan aikin dole sai an yanka ba dole bane ba ba dole bane ba yanda zan iya yin addu'a misali in karanta wani kaso na Qur'ani ce ya ubangiji a dalilin wannan karatun da Allah ka biya mu bukata kaza haka zan iya yanka shi ma nau'i daga cikin nau'in bauta in ce ya ubangiji a dalilin wannan yankan da nayi dan neman yardanka Allah ka biya mu bukata kaza wannan ba laifi bane ba amma ko ba sharadi bane na an za a yi addu'a dole sai an yi sai an yanka Allah ke cewa inna shani aka huwal abtar lalle ka sani wanda yake makiyinka shi yake da yankakken baya a nan su abu jahal da su ubayi ibn khalaf da wannan kinkima kinkima mashirkai na garin makka suka ce ai ku kyale shi ta da'awa a kyale mazala salasala ya yi wa'azin ya kare abinda ma yankakken baya gare shi wa yake da naɗiya maza tsayayyu wanda za su tsaya su ci gaba da tallata abin da ke tallatawa a lokacin da yake rayu allah ce ka faɗi musu inna shani aka huwal abtar su suke da yankakken baya sallallahu alaihi wasallam a shahari ana ambato amma wa yake magana wani abu jihal wa yake wani magana utuba ko ubayi ibn khalaf babu matsiyatan banza ne waɗancan kawai amma sallallahu alaihi wasallama har kullum ana yabo ana karawa kuma ana salati a gare shi sallallahu alaihi wasallama fidaka abi wa ummi ya rasulullah inna shani aka huwal abtar walil hadithi sahihi sannan kuma ma'abuta duk wanda yake da mahaifi da mahaifiya to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yahi mahaifanmu mazansu da matansu ashe wa yake da keken baya su su Abu Jahal duk al'ummar musulmi kaf to suna nan a matsayin mi yanda suke son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke tsayawa tsayin daka akan al'amarin shi ba sa tsayawa tsayin daka ko akan sha'anin uwayensu saboda ka'ida ce ta addini dole ka so manzala sama da mahaifinka sama da mahaifiyarka shi yasa ma in yayi magana manzala yace ayi mahaifinka yace ka ayi sai ka ce baba Allah ba ku hakuri eh wannan magana ta hi karhin ta hi karhin mu gaba daya eh magana ce ta wanda yake sama da mu shi ne sallallahu alaihi wasallam saboda manzala sallallahu alaihi wasallam dole ka so shi sama da mahaifinka sama da mahaifiyarka sama da ma mutane gabaki daya wanda shine imani to kaga wanda yake da wannan wannan mabiya zarata shi za a magana wani inna shani ka za ce abtar ne ba abtar bane ba lalle su wadancan su ne su ne abtarawa malici walil walil hadisi sahihi a cikin hadisi ingantacce manzon sallallahu alaihi yake cewa la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah Allah ya tsine ma wanda yayin yanka dan wani Allah duk mutumin da zai yanka dan wani Allah ba dan Allah ba za ka yi yanka da umarnin aljannu kuma makamanci wannan to Allah tsine maka albarka wake ba da labari as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya abun gaskantawa shike ba da labari manzo Allah ke cewa duk mutumin da yayyanka dan wani Allah to wannan mutumin Allah ya la'anci shi Allah ya tsine mashi albarka ashe yin yanka ba dan Allah ba kafirci ne saboda da mutumin da Allah ya tsine mashi magana ta riga ta gari Allah kiyaye da aka kar mutum ya biya 'yan tsubbu da waɗanda suke bokaye da waɗanda suke 'yan cinkare ko na makamancin wannan haka kawai ka bi mutum haka ne sa ka tashar daji ya rika baka wasu umarni waɗanda ma an zala Allah biha min sultan babu wani dalili na addini akan wannan wajibi ne mutum tsaftace addinin shi malici wa dalilun naziri dalili akan kaga yanzu maganin cewa yanka akwai da ma yanka wasu ke musgiya kawai suke akwai wanda kawai aljanin umarnin da zai bada a bige dabban akwai wanda zai ce a yanka ta daga ƙiya daga baya za a faru a yanka ta ko a kama kan aja idan kankanan dabbobi yana tsuntsaye ne duka umarni ne kala-kala a shafa jinin a jikin wani allo na ƙarfi a ɗora a saman wuta a rika zuba wani wasu itace ana karanta wasu surutai duka iya na ana yi na kiyaye mutane har a saman saman kafafen sada zumunta za ka suna ɗorawa kuma hada lambansu wasa tsoron Allah mutum yana shirka ga Allah tun ƙarhi kuma so yake sai ya je ya wasu Allah an ta yi ina mai neman biyan bukata ina mai neman wa ina mai neman kaza ina mai waɗannan mutanen da suke kiran mutane zuwa ga waɗannan hanyoyi in suka giga kamar jafar yana bada labarin wani wani shahararren ɗan tsubbu a Kano in ka zo ca yake ka kira Allah ya kasa subhanallah saboda mutanen ba su da alaƙa da Allah amma kuma mutum sai hutu a cikin rigar mai musulunci ya rika nuna maka kaman addini ne bal hasali ma yayi wani hawa da wani shige wanda zai tsorata kai razana kai yazra al ru'ba fi qalbika ka yarda abin kaman da gaske ne alhali ƙarya banza ne ƙarya wofi Allah kiyaye mala ce wa dalilun nazari dalili akan cewa bakance bauta ne wa tawafi tawafiyan bauta ne Allah yake cewa وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق abin da ke kan bayi shine waliyufu nuzurahum su yi kokarin cika abin da suka doka matsayin bakanci in Allah mun kaza zan yi kaza in Allah cika maka wannan abu dole ne ka cika duk da cewa manzo Allah cewa wani abu ne wanda baya zawwa sai daga wajen mutum mai rowa ka ce kai ba za ka yi azumin nafila ba ba za ka yi sadakan kaza ba za ka yi kaza ba sai Allah ya ma kaza sai kai kaza to in ka ɗaukan ma kanka wannan alkawalin to dole sai ka cika shi wal yufu nuzurahum sai Allah ce wal yatawafu kuma su yi dawafi bil baiti game da daki wanda yake al atiq encecce daga dukkan wani mutumin da baya san Allah shine dakin Ka'aba to kaga dawafi dan Allah sannan kuma abin da ya shahi bakance shi ma zaka yi shi dan Allah iya daga cikin halin masu imani yufuna bin nazari wa ya khafuna yawman kana sharruhu mustatira mala ce wa dalilul halifi dalili akan rantsuwa ba a rantsiya da kowa sai da Allah yace alhadisul waridu an ibn umar radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala man halafa bighairi allahi faqad ashraka sahahahu al-albani fi al-irwa irwa al-galil wa fi lafzin faqad kafara abdullahi ibn umar allah ƙarar da a gare su yake cewa lalle manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka duk mutumin da ya rantse da wani allah ya shirka duk wanda ya rantse da wani allah ya shirka duk wanda ya rantse da kakan shi ko ka rantse da wani mutum saboda kana ga girman shi manzon ce faqad ashraka ka shirka ga allah subhanahu wataala ita kuma shirka shine mafi girman hatsarin da yake wajibi akan mutum musulmi ya ga cewa ya tsabtace ayyukan shi gaba daga shi saboda inda za ka yi shirka kuma ka mutu akan wannan ɗabi'a to shi kenan kwanan ka riga ya ƙare Allah kiyaye innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna duk wanda ya mutu yana shirka Allah ya dokan ma kanshi alƙawali na ya haramta mishi gidan aljanna ina ce makomashi wa ma'awahu nar Allah ce makomashi wuta wa malin zalimi na min ansar azzalimi mushriki wanda ya mutu iya shirka babu wanda zai iya taimaka mushi har maganar ceto da kake ji ana za a yi ceto za a yi kaza za a yi kaza shi baya ciki saboda Allah ya riga ya haramta mushi aljanna shi yasa ceton ma da aka kawo ai an ka'idace shi da ka'idodi na addini man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni sai Allah ba da izini sannan kuma wannan izinin da za a bada ga wanda zai yi ceto da wanda za a ceta amma zaka duba ga yadda ake wasa da ayoyin Allah kamar Allah bai sabka da alkur'ani ba mutum ya rika bugan gaban kanshi ya rika maganganu akan Allah maganganu na ƙarya wanda ba haka nan bane ba ya ce ya cece ku ko shi gaba ɗaya zai kai ku aljanna surute kai wanda ko a mahalki bai kamata mutum ya yi su ba malaki cewa fi lafzin a wani lafazi kuma manzala sallallahu alaihi cewa man man halafa bi ghairi llahi faqad kafara wanda ya rantse da wani Allah ya kafirta ya kafirta in zuwa in ji bakin da baya ƙarya sallallahu alaihi wasallam da ka wajibi ne in za ka rantsi ka rantsi da Allah karkaci na rantsi da malam wani subhanallah ko na rantsi da annabi wani ko na rantsi da wali wani ko na rantsi da shehu wani wanda duka halaka ne man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut abda umar Allah kada da gare shi yake cewa shelantawa akai ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تعلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت duk wanda zai rantsi rantsi da Allah ko kuma ya shiru babu da wani takwarar kwatsa ko tar na tsakowa ce ce wanda duka jahiliya ce to kaga kenan shi ma rantsuwa bauta ne ga Allah ba a yin shi ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala wa dalilu al-isti'ana dalili akan abin da ya shahi neman tanyo kana nema a taya ka wa zai iya tallafa maka wa zai taya ka wa zai kawo maka wa zai agaza maka babu sai Allah qauluhu ta'ala Allah yake cewa iyyaka na'budu ya ubangiji kai muke bautawa gare ka muke bauta wa iyyaka nasta'in kuma gare ka muke neman taimako manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka roka ka roki Allah in zaka nemi tanyo ka nema a wajen Allah babu wanda zai maka sai Allah raba bawa da damuwa sai Allah ƙwarar da gaske duk abin da mutu yi mallaka in ka shiga wata kurɗa-kurɗan da haƙƙin Allah ne kaɗai ba wanda ya ce daga sai Allah to in yi fuska Allah bi durrin fala kashi falahu illahu idan Allah ya jarrabe ka da wani ba daɗi ba wanda ya yi maka sai Allah idza sa'alta in zaka roƙa fas'alillah ka roƙi Allah abinda an san ba wanda yake sai Allah wani arzutani yana yawa idan za ka mutane suna gudu bayan waɗanda suke ma'abuta tsubbu ko bokaye a kan mai suke nema arziki wa yake arzuta ban da Allah arzikin Allah ne shi kaɗai kuma yake duk wanda ka nema a wajen shi ka nemi wannan arzikin da a wajen Allah ne kawai ake nema kamar musulunci Allahu huwar razzaq shi ke arzutawa ko kuma daga cikin ayyukan Allah misali ruwan sama ka ce wani imanin ruwan sama ko ku sa baki Allah kiyaye to ai abubuwa ne wanda Allah kawai ake roƙa in suka iya Allah kawai zai yi su banda Allah ba wanda zai yi su in ka tambaya a kan ka tambaye wani Allah to sai a ce wani yayi shirka ga Allah subhanahu wataala Allah kare mu wa idza sta'anta sannan in zaka nemi taimako da agaji da dauki fasta'in billahi ka nema a wajen Allah subhanahu wataala ka iya daga cikin halin magabata sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake saman doki bulalar dokin ta faɗi ƙasa wani a ƙasa ba zai ce ba wani mai komo ba ce wale shi ne wa amma sab kowa zai zo doka ya sake hawa ba laihi ba ne ba saboda wani abu ne wanda fi maƙuduril insan ya ce wane mai kome na iya mai kome shigo to shi isti'a kawai ya sai dai sabko ya ɗoka da kai koma bawa ya zama bawa na Allah da gaske amma ka ga mutum yana neman agaji a wajen wani ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kullum ana hadi ana karawa irin abubuwan da ake ake da sunan ɗari'u mutum ya sa kabari ya rika roƙon shi bukatan yau da gobe wanda an san haƙƙi ne na Allah kaɗai yake iya yi mutum yana roƙon mutumin da yake cikin kabari ka taimaka mana ka agaza mana ka ka mana tallafi ka ka mana ɗauki ina ga rana ta mun yi wannan magana anan kabarin wani da wani wani shehu gibrima da wani ya zo sa shi a gaba yake cewa ya taimaka musu man fetur ya hau ya sauko shi dama ku kuke taimaka mana ku sa baki rayuwa ta yi tsada yanzu wannan in bai zama bautan wani Allah ba me zai zama amsa sunan bautan wani Allah babu waɗannan abubuwan sunan manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo ta wanda akan su a da shi da mutanen garin Makka amma ka duba ga yanda mutane a yau suke waɗannan abubuwa kuma ana gaba wani abu bane ba akai maka a ce ai sanin kowa iya da irin nashi hudud wanda addini ya mushi malami ne ya rasu tsakanin shi da ubangiji ku yanzu ku ne ya kamata ku rika roƙa mashi Allah ya gafarta mashi amma ku tuni kun kai shi aljanna kun ajiye kun ko bal hasali so ba kuke kai wani wa faɗi muku ina kuke da dalili akan wannan mutumin kirki ne misali mutumin kirki ne kuna kyauta mishi tsammani Allah gafarta mishi Allah nawwara mishi Allah haska mishi kabarin shi ku ne za ku wani abin da shi zai iya amfani shi ba zai iya komai akan ku ku amfani ba tawa ga sana abubuwa ne ana kuma da suna addini kuma a nuna maka ma wannan shine hakikanin addinin alhali wannan yana rushe addinin jumlatan wa tafsila kwata-kwata yake rushe addini wannan abu saboda ga duk dalilan da suka zo na addini wanda suke nuni akan ca bawa ya zama na Allah an sabke ku an dora kun zama to bayin wani komai ma da ake gudanarwa gani kuke shi yake yi kuma iya da ta cewa da ka aka kafa mutane wani wani kudubi wani wane ne wasu nujaba matsayi daban-daban wanda shi wannan shi yake aiki kaza wannan yake aiki kaza duk an amshi daga hannun ubangiji subhanahu wataala Allah kiyaye idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah malaka ta sahahahu al-albani fi zilal janna wa dalilu khawfi dalili akan cewa irin tsoro da mutun ya sakankance a cikin zuciyar cewa wane yana cutar da ni a dalilin kaza da dalilin kaza da sauransu ba irin tsoron dabi'a ba wani misali misali kana tsoron kaza kana tsoron kaza a dabi'ance ne wannan wannan ba laifi bane ba amma misali yanzu wani ya mutu kana nan yana wata ƙasa kana je in ka dan saba mishi wani a samu matsala yana can cikin abar shi a kwanci ko na makamancin ko magana kaza da yi in buku bi ta ba za ku samu matsala irin sakankancen da ake samu tare da wasu malamai a ce wani malami wane ne ya kai wani matsayi dan ajin tabarkalla ne ana ga cewa ai su in na daban ne da haka tsoron da ya kamata amma Allah sai ga su ake ma yana tsoron wancan amma bai tsoron Allah to tsoro haƙƙi ne Allah kaɗai ake ma irin wannan tsoron ba irin tsoron na ɗabi'a wannan na ɗabi'a babu lai kaji tsoron kura zaki wace ce wani ne ma ala zalika قوله تعالى التي وخا و فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين kar ku ji tsoron su ku ji tsoro in kun kasance masu imani in dai hakikatan akwai imani to Allah zaka ji tsoro ya zaman to tsoron Allah shine ka dasa nusba ainaka shine a gaban idanunka baka tsoro kowa sai Allah a cikin abin da haƙƙin Allah ne kada yake jin tsoron shi a wannan majalan amma daga lokacin da ka koma kake jin tsoron wasu bayi to daga lokacin kuma zaka safkar ga Allah sai gama ana ce maka Allah kana ga abin kaman wani ba da gaske bane ba amma idan aka ce maka wani sai ka da kaza sai ka rika jin girma abu a cikin zuciyarka wannan an kama hanya ko kuma an bar musulunci wa dalilu tawakkul dalili akan dogaro ka dogara ga Allah a cikin komi ka zama bawa na Allah da gaske a cikin al'amuranka qauluhu ta'ala Allah ke cewa ala Allah fatawakkalu ai ga Allah za ku dogara in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani in dai akwai imani to dogara ana yin ta ne ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai wani duka awwalin na bauta wanda ba a yin su ga wani sai ga Allah subhanahu wata'ala ka dogara ga Allah Allah shi yake yi karka ce a ai wani ma yayi kaza ni ba din tashi in tsaya da sunan tashi a tsaya da sauransu ana sa mutane jiya suna shirka ga Allah a ce yanzu kana kai kasuwa kake kana samun ciniki ga kaza ga kaza wannan mutane da kake ga sun ruku maka ido in baka tashi ka tsaya ba wallahi za su kai ka kasa me yake so kai kai shirka ka shiga bige bige kai ma ka bure gidajen yan tsubu da bokayi to waɗannan abubuwa duka akwai su a cikin al'umma suna nan suna maimaituwa kuma ana gaba wani abu bane ba shi kuma laihi ne mai girma ka dogara ga Allah ba ki ba da ciniki Allah yake badawa daga ran da kai yarda wane yake bada ba Allah ba ka bar musulunci saboda abu ne wanda haƙƙin Allah ne shi kadai sai ka doka ka damƙa ma wani Allah kiyaye manzala sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin a cikin hadisai da dama akan cewa ba mutun ya dogara ga Allah subhanahu wataala haƙiƙanin dogaro malace wa dalilun rahba dalili akan tsoron tsoron wani abu yani tsoron azaba karka tsorace ta a wajen kowa ka tsorace shi a wajen Allah qauluhu ta'ala fa iyaya farhabun Allah ce ni ne za ku ji tsoro ku tsorace abin da yake waje na na abin da ya shahi kamuwa da nike ma bawan da ya fandare mini dan me zaka ji tsoron wani me yake da wuta ko aljanna ko daya bai da wuta bai da aljanna mai da tsoron shi me zai ba babu to amma na Allah ne fa'iya ya farhabun wa dalilu listighasati dalili akan neman agaji Allah ke cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk kar ka sake ka roƙa ko ka kira kuma bayan Allah wanda baya iya amfanar da kai bai cutar da kai a wani wurin Allah ke cewa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in za ku kiraye su ba za su ji ba kai wa in sami'u mastajabu lakum ko da ma sun jin ba za su yi amsa muku ba kai zama tuwon da yake cikin kabari kai za ka roƙe shi yana can cikin wata tadarne shi shi ma ka roƙe shi ka roƙa mashi Allah da ya mashi rahama ya ƙara gafarta mashi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka bai iya cutar da ka bai iya fanar da kai duk wanda zaka kiraya ba Allah ba bai iya maka komi la yamliku li anfusihim darran wala naf'a su wanda ka kiraya a karan kansu bus su iya mallakawa kansu amfani ko cutarwa saboda gashi na zo duniya duk tsarin rayuwar ku iri ɗaya ne ko baka ba yanda zaka tayi ban daki haka zai tayi ban daki yadda za ka yi abubuwa shi ma ka zai abubuwa duk abin da kake ga cewa kana bukatu shi ma haka yake da bukatuwa ga zuwa gare shi ai ya kamata tun da shi ya nuna cewa na daban ne ko kaza ne ko kaza ne ai sai ya doke ma kan shi wasu hususiyat daga cikin hususiya irin na dan adam dan ya nuna akwai bambanci tsakanin kai da shi amma duka ɗaya ne san ma kal duka ɗaya ne ba wani bambanci la'alla ma ka yi shi saboda duk in ka je abubuwa za ka ɗan abubuwa ka ɗan abubuwa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka abinda bai amfanar da kai bai cutar da kai ai shine annabi ibrahim alayhi salatu wasalam ya nuna mutanen shi a aikace da yazo ya samu guma kan kawai faj'alahum duzazan sai musu gunduwa gunduwa ya babballe su ya ragaraga da su sai bar daya a tsaye illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un sun kuma su koma zuwa gare shi tunda yana wajen ko ai ba ba wani rigata ba kun sani ba inda yake zuwa to fasaluhum in kanu yantiqun ya tambaye shi mana waye kakkashe waɗannan allolin da gehen shi babu amsa shi Allah ya summa nuki su ala ru'usim laqad alimta ma haula yantiquna ce to ai kai ka san baya magana baya magana ya a gaban shi an yi abu bai iya magana ya zai zama Allah ya zai zama Allah sannan bai iya kare ma kanshi bai iya su waɗanda da aka kashe an ce Allah ne su ma kuma duk ga sanan wani ya kama ya gunduwa gunduwa da su ya yi marsu marsu da su ya zubda shi ne annabi ibrahim ya ce musu afata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum yace uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala taqimun yace yanzu ku rika bauta wanda ba Allah ba bai iya amfanar da ku bai iya cutar da ku bai iya amfanar da kanshi bai iya cutar da kanshi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum yace uffil lakum yace kai canku wa lima ta'budun da da'ama abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba gaba ɗayan ku innakum mata abuduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun da ku da wanda kuke bauta ba Allah duk tarkacen wuta jahannama cin ji Allah kaga shi bai shi bai iya kare kanshi bai iya kare ka to dan me me fa'ida sallah lada ko ba ka ba bauta Allah da kake me kake so ka samu lada kana so Allah ya ji kanka ya maka rahama to da ka duk wanda zaka kira ba Allah ba in ta baya ji baya amfana da kai bai cutar da kai Allah yake cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka sai Allah yace fa in fa'alta in ko ka aikata haka in fa innaka idan min az-zalimin ka tabbatar da cewa tabbas kana cikin azzalimai me haka nan kana cikin mushrikai wannan magana wa ake maita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce mishi karka kira koma bayan Allah wanda bai amfanarwa bai cutarwa in ku kai haka kana cikin mushrikai shi ne malai ce wa hadha khitabun wannan ko maganar an fuskantar da ita ne lir rasuli sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam kamatara kamar da gashi na kana gani ai la tad'u karka kira ya muhammad sallallahu alaihi wasallama min duni min duni min min duni ma'budika karka kira koma bayan abun bautanka wanda shine Allah wa khaliqika karka kira koma bayan mahaliccinka wanda shine Allah karka kira shay'an komi la yanfa'uka fi dunya wala fil akhirah bai iya amfanar da kai a duniya bai iya amfanar da kai a lahira yanzu a yanda wasu suke jin malaman su a cikin zakatarsu suke ga in aka sa'a mu za a samu matsala ai wanda bayya cikin tahiyar wannan bai ma kamata a ce na rayu ba in dai in dai da gaske ne in dai da gaske ne bai kamata a ce yana rayu ba saboda ana ga in ka bar su ka gama halaka kuma ga mutane suna walwala a cikin rayuwa yake cewa bai amfanar da kai a duniya wala a lahira wala ya durruka fi dinin wala duniya ba zai iya cutar da kai a addininka ba haka kuma a cikin rayuwarka ba zai iya cutar da kai ba ya'ani bi zalika al'alihata wal asnama ana nihi akan haka al'aliha abubuwan bauta wal asnama da gumaka fa in fa'alta in ku ka aikata haka fa da'awtaha min dunillahi ka kiraye su kuma bayan Allah فإنك إذا من الظالمين كتبت الرجاء كانت الظالمين وإنما هذا yake cewa ta'alimun lil umma wannan karantarwa ce ga al'umma afwan ai min az-zalimin ai al-mushrikin billah masu shirka ga Allah war rasul sallallahu alaihi wasallam ma'sumun min ash-shirki wa min kaba'iriz zunub wannan jan kunni ne ake mana mu saboda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya kare shi daga shirka sannan kuma wa min kaba'iri zunub Allah ya kare shi daga manyan zunubai wa min sagha'iriha aidan haqqan kanan ma wa innama hadha ta'alimun lil ummati wannan jan kunne ne da karantarwa ga al'ummar cewa in aka ce manzon Allah in ka kira wani ba Allah ba ka halaka to ina ga wanda ba manzon ba mu yan jagaliya mun babu aula eh wani wanda ba shi ba idan ka ce shi ma an ya kira ya hallaka to ina ga wanda ba shi ba min babi aula daga mutum ya tsarkake bauta ga Allah subhanahu wataala malaki ta wa qawluhu ta'ala haka Allah yake fada wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe ka ya shahe ka bi dhurrin da wani abu mara dadi wani abu mara dadi zo gitta maka a rayuwa fala kashifa lahu illa hu ba wanda isai yayi maka wannan rishin jin daɗin sai Allah kariyan tattalin arziki ne kariyan kasuwa ce a wata matsala ka samu a gangan jikinka lahiyar kace take da matsala ka sani ba wanda isai ya raba ka da wannan damuwar sai Allah wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashfa lahu illa hu ba wani lakani da za a baka a ce ka kira kaza kafa kaza wanda zai maido maka wannan sa'adar da jin daɗi da yayi wannan damuwar sannan wa in yuridka bi khairin idan ubangiji ya nuhace ka da alheri yani Allah ya baka wani abu na alheri fala radda li fadlihi ba wanda isi mai da wannan fallar ta Allah a ce ai gasuwa ne ba su yarda ba suka bakin wa ai ba su an kada sai lokacin da suke cewa ba su yardan ba ashe ƙara mahada maka ƙara shuhuda maka hanyar da za ta kai ka zuwa ga wannan ni'imar na Allah ne sai a koma kuma ƙarshe lokacin abu ya tabbata a rikacciya kun ga da ba mu yi kaza ba da kaza bai faru ba aikin manza abinda Allah ya nuwace ka da shi na alheri ba wanda isa hana da ke ka dogara ga Allah in ba daɗi ya zo ba mai yayewa sai shi idan alheri ya kadarta maka kuma Allah ba wanda isa hana wani alheri ya same ka ke ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qawluhu ta'ala haka Allah yake cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah Allah ya ce wa man adallu waiwa ya hibacewa sama da mimman ya da'o min dunillah sama da mutumin da zai rika kiran wasu kuma bayan Allah wannan da kake kira malla yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wanda ba zai amsa maka ba daga nan har tashin kiyama ka sa hoto gaba kana kiran shi zai amsa maka wallahi ba zai amsa maka yanzu ka duba daga cikin hayaniyan da aka yi na jiya na zagayen maulidi ka duba yanda aka rika ba yara a wannan awuyansu suna sa fotunan wani da sunan malami ne ko shehu ne ko kaza ne me ake so a ta yi da Allah miye bambancin wannan abin da aka abin da aka karanta mana na kissa ta Annabi Nuhu alayhi salatu wasalam lokacin da mutanen kirki suka mutu ko wancan ya tabbata mutanen kirki ne wannan kuma Allahu alamu kaga da hanyar suka doka shedan ya shigo su aka ce a ku yi guma kansu ku ajje ko a danyi suran ta wani abu ajje in an gansu zai rika tuna muku sai kara muku courage wajen bautawa Allah na kai wannan hoton malamwa ne yadda malamwa ne bautawa Allah ana haka sai uwaye suka mutu diyan suka zo suwa suka mutu jikokin da suka zo sai iblis ya ce ai na ai uwan ku musu zuwa zuwa ga Allah kai tsaye sai sun biyo ta waɗannan su waɗannan ta waɗannan sai su kai su zuwa ga Allah to yau ko a yau haka abin da ake ciki an kai wannan matakin wannan abin da mutanen annabi nuhu suka yi shine dalilin da yasa Allah ya aiko annabi nuhu sai ce kanan nasu ummatan wahidatan ko fa ba'atha Allahu an-nabiyina a dalilin wannan shirka da aka sai Allah ya aiko da manzanni Allah ya aiko da annabi Nuhu ya tako gurmaya da waɗannan mutanen ka duba wahalan da ya sha saboda su waɗanda suka kama waɗannan waɗanda suke ga salihan bayin ne suna ga bautan Allah suke yi sai da shekara sama da shekara 900 yana wa'azi labisa fihim alf sanatin illa 50 ama shekara 50 shekara 100,900 da shekara 50 wannan shekaru ne wa'azi kawai amma ƙarshe da Allah ya rike bayanin shi ya ce wa ma'amana ma'ahu illa qalil ba wai mutane da suka imani da shi mutane suka imani da shi ɗan kaɗan ne suka ce wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra Allah ce wa qad adallu kathira wa la tazidiz zalimin illa balala kakkubar abubuwan da kuke kira wanda ba Allah ba kakkubar wani kakkubar wani yau shine ake da sunan malimta da sunan walitaka da sunan shehuntaka wannan addini na Allah ne dole kuma ayi bayanin addinin Allah a yanda huskar da Allah ya bayane shi waɗannan abubuwa mutum iya da girma iya da daraja wani tsakanin shi da ubangiji shi an yi su abubakar an yi su umar an yi su usman wa ake kiransu a yau akwai wani zai wura musu walitaka babu amma wa kira su babu tsakaninsu da ubangijinsu ne kai ma tsakaninka da ubangijinka ne kai kokari ka gyara ka gyara ibadarka ka gyara tauhidinka ka gyara sallarka ka gyara ibadarka ga Allah ka zaman to na Allah wannan shi da abin da ba ka zo ba kawai ka bige a bayan shi a wai shine zai cece ku yanzu ka duba labarin da wancan tamal mutu yake badawa sai wanda a cikin famin kuma in aka samu mutum ɗaya ɗan ɗari ka tijaniya duka zai cece ku Kotun mamaka da kotun babanka duka zai yi uwaye maɗaukiya gaba ɗaya sai ya kai ku aljanna a ina Allah faɗi wannan abu a ina addinin Allah zama haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya diyar shi fatima gaba ya ce mata ya fatima bintu muhammadin haka ya kira ta bai ce mata bintu rasulillahi ba ma ya ce mata ya ke fatima diyar muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce salini min mali ma shi'ti la ugni anki min allahi shay'a sai da ya tara su lokacin da Allah ya ba shi manzanci ya tara su ya hau saman dutsen safa ya tara fami shiga baki daya karkashin umarnin Allah wa anzir ashira ta kal'akrabin ya tara su ya ce musu ya bani fulan ya ku gidan wani ya ku gidan wani ya ku gidan wani ya ku gidan wani an qizu anfusakum minan nar kowa ya ce cikin shi daga gidan wuta shike da kawai sai a ce kai dan gidan suwa ne waye ce a ina addinin Allah ce haka ga suratul masar na ana karanta tabbat yada abi lahabin wa tab abu lahab din nan matsayin mahaifi yake ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda babban shi ne amma zaka ce tabbat yada harafin adadin harafin adadin ladan da za a baka duk harafi ɗaya lada goma kuma tsine mishi ne ake yi wa tsine mishi Allah tsine ne amma kuma ka duba shi wane ne mazalla ke cewa man abba bihi amaluhu duk mutumin da aikin shi sa shi jinkiri zuwa ga Allah to wannan mutumin dangantaka ka bar ta sarar da kai amma a yau an ɗauki mi da aka ce wannan malami ne shi kenan kawai da iyan shi da wane ne kai ka ce ba asumai ne Allah kiyaye wajibi ne mutum ya bude da shi kar wani ya zo ya sa ka wata shaddaji ku je gobe kiyama Allah ya bada labarin a cikin sura arafi ana tsine ma juna ka kamo shi kamo ka kamo kwallon shi kamo kwallon ka kuna kuna kuna kuna kuna tsinayya haka Allah bada labari a cikin sura ahzab Allah kiyaye to wajibi ne mutum ya tsantsantar da wannan shine haƙiƙanin ilimin aqida da tauhidi a karantar da kai ɗayanta Allah kawai ka ɗayanta Allah saboda ka ka zamanto mushriki wallahi ka buga gehe kawai ka zo asara za ka ta yi asara ya ba wani labari kawai shi kenan labari ka an binne shi Allah kiyaye shi kuma dama ibtila'i ne ko Allah ya ce allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum yace ayyukum ahsanu amala aikin ma ba aikin ba waye zai kyautata aiki sai sahabban manzon suka ce me kyautata aikin nan aiki bai zaman towa mafi kyautata aiki sai an samu ikhlasi a cikin dan Allah da ka zama mushriki magana ta gari kamar gini ne za ka yi da birgi na toka kuma a gaɓar ruwa zai zauna kaga tahiya maka tahiya zai to shi ne anan mala yake cewa kaga wannan khitab ne aka yi shi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama amma abinda ake ne al'ummar shi sannan bayan shi yake cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillahi wa ya kai bacewa sama da mutumin da ya kira wani wanda ba Allah ba man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wanda ba zai amsa maka ba tashin kiyama ka shekar dubu kana kama sunan wani wallahi ba zai amsa maka ba da kaga wani abu ya amsa maka to shedan ne eh dan a ƙara tahiyya ce eh tahiyya ce kawai za ku ƙare ya ƙara ya ƙara nasa ka ku dai ka ce ai ka kira ma ya amsa ba ana ba da wuri ba na kiran aljannu na kiran shaidanu da sauransu ba ga kowa malamin addini zai baka wuri da za ka zo cikin dare ka hausa man turmi aihuwar yadda mahaifiyarka ta aihe ka tsirara kana kiran sunan aljannu kamar Allah wannan zunzurutun kahurci ne ka kira Allah kaɗai ka iya ka kama kana kiran wasu Allah ce wa kai ba kai bacewa sama da mutumin da yake kiran wannan da ba zai amsa maka ba har tashin kiyama sannan wahum su waɗanda ake kiran an du'a'ihim game da kiran da ake musu gafiluna ba su ma sani ba ya san kana roƙon shi bai sani ba kuma ko yana ya sani ya zai shi ta kan sheki yanzu kabari har sai an maka bayani a zo a nasa mutum cikin cikin ƙasa a maida shi ƙasa ta haɗu da ƴan wata minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kai daga nan gidan duniya maimakin ka tsaya Allah baka dama na lokaci kai istighfari ka karanta qur'ani ka tsantsantar da bauta zuwa ga Allah kawai sai ka zo ka wani hayaniya lokacin da Allah baka mafi tsada da zaka samu rahmar Allah sai ka bige kuma ka shiga wani hayaniya nan daban wa hum an du'a'ihim ghafilun wanda ma kake kake kiran bai sani wa idha hushira nasu kai idan aka tara mutane gobe kiyama aka tara su a kiyama kanu lahum a'da'an wanda ka kiraya ma kiyayya zai nuna maka ce ni na saka kai zaka da sai kiraya ka aje lahira a ce haba ai dole kai bara'a ka duba labarin da Allah ya kiyama akan annabi annabi annabi Isa alayhi salatu wasalam yace ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi ba abin da nace musu Allah Allah ya ce mashi أو إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الله يتي النبي موسى النبي عيسى kai ne ka ce ma mutanenka su rike ka da kai da mahaifiyarka abin bauta guda biyu kuma bayan Allah kai tsaye da buɗe baki cewa subhanaka sarki ya tabbata a gare kai Allah ina ni ina wannan ma qultu lahum illa ma amartani bi ba abin da na hudi musu duk abin na hudi musu abin da ka umarce ni me ka umarce ni an ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah shine ubangiji na shine ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم kaga yayi bara'a to wannan annabin Allah shi Allah yake cewa in aka je kiyama wa idha hushira nasu kanu lahum a'da'an sannan wa kanu bi ibaratihim kafirina da suka ce ma sun bauta musu kaga me bauta kira ne Allah ce wa man adallu mimman yad'u ashe kiran wani ba Allah ba bauta mushi ne kai wa ya haka Allah ce wa kanu bi ibadatihim kuma sun kasance game da kiransu da aka yi kafirina su sun butulci ba su ba ba da yawunsu ba to kaga duka waɗannan abubuwan suna cikin Qur'ani ana karanta kuma ana shirka ga Allah tun ƙarhi kuma an nuna maka cewa wai bautan Allah ne haka ko musulunci ne haka na shi yasa kalubale ne da yawa da damage da yawa ka ce ka musulunta kuma ka zo sai wahala kake wa mutane yau ka huddo kaza gobe ka huddo kaza ana ka duba waɗannan wannan abubuwa ne daban-daban ka duba ko da sunan littafin nan tathirul janan wal arkan an darni shirki wal kufran ya zai tsaftace saboda wani ya ci ya sa rigar musulunci kuma ya zo ya kama ku shirka kama ku kafirci ko inda muka ce mu shine musuluncin Allah kare mu malici wal mustaghisu bir rasuli sallallahu alaihi wa sallama mutumin da yake neman dauki a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama innama yunadi wa yad'u ghayra Allah ya san cewa yana kira ne yana roƙon wani Allah shi roƙo irin wanda abu abinda Allah kaɗai yake Allah kaɗai yake kira ba a kiran kowa ko manzo Allah ba a kiran shi malaka ce ka an yastaghitha qa'ilan kamar mutun ya nemi dauki ta hanyar cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah anqidni min hadhihi shidda ya ma'aikin Allah na shiga matsala huddani daga cikin wannan matsalar ka shiga cikin wata damuwa yanzu ka rika cewa ya rasulullahi anqidni ya manzon Allah ka cece ni ka taimake ni ka huddani daga cikin damuwa shirka ce ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ba kiran kowa sai wa sai Allah ya abdulkadir ya dusuki ya rifa'i ya badawi ga sanar sunaye daban-daban ya shehu wane ya wane ne duk wani sunaye su shehu ne rifa'i da wanda na kasar sudan ne da su badawi ina gona misira ne su wasu shehu ne da aka yi mutane mamakin su ce Allah ya sarka kiran sunayensu ko faɗuwa mutum zai anan ya gudanu mutum zai faɗi ce ya shehu to ya me zai ma ta ina zai kama ka hawa ya Allah ne eh Allah kawai Allah tsari mana imaninmu malaka cewa la raiba annal mustaghisa bi ghairi llahi babu shakka da kokonto akan cewa annal mustaghitha duk wanda ya nemi dauki bi ghairillahi a wajen wani Allah dakhilun fi hadhihi alayati wa amsalha yana cikin wannan ayar da Allah ya ce man adallu mimman yad'u min dunillahi da wa amsalha da makamantanta duka sun tabbata akan ka yace wa kaifa yastaghithu al-aqilu al-mu'minu bi ghairillah tayaya mutum mai hankali mumuni zai nemi dauki da agaji da tanyo daga wajen wani ba Allah ba a cikin abin da kasa Allah kawai yake yi wa huwa yaqra yi kana karanta hazihil ayat waɗannan ayoyin au ya sama'uha ko ko baka karanta ba kana ji ana karanta ana bayani dan za kira wani Allah malai cewa minha qawluhu ya daga cikin waɗannan ayoyin fadar shi madaukakin sarki amman yujibul mudarra wane ne yake amsa wa takurarre wake amsa wa takurarre Allah yujibul mudarra idza da'ahu a lokacin da ya kira shi wa yakshifu su'a wa yake yaye damuwa wa ya ji alukum kulafa al'arda ya sanya ku mamaya a ban ƙasa wa yake wannan aikin Allah shi Allah ya ce wai to ku a ilahun ma'alla wai a ku wani abun bauta tare da Allah ne babu amsa Allah ce sai dai kash ƙalilan ma ta zakarun kaɗan ne suke wa'aztuwa suke gane irin wannan bayanin da Allah yake yi wanda ka kalli rayuwa kana gane haka ya ce musulmi ne amma kuma ya zo ya bige ma wasu mutane ya bar Allah subhanahu wataala يرحمك الله يبين الله في هذه الآية أن المشركين الله yana bayyana mana a cikin wannan ayar cewa lalle mushrikai min al-arabi wa nahawihim daga larabawan ne da waɗanda ba larabawan ba kanu ya'malu akanu ya'lamuna annahu la yujibul mutarra sun san cewa babu wanda yake amsawa takurarre wanda yake cikin halin takura wa yakshifu su'a babu wanda yake yaye damuwa illa Allah wahdahu sai Allah shi kadai fa zakara zalika sai Allah ambaci haka muhtajjan alaihim yana mai kawo hujja akan su fi ittikhadhihim shufa'a min dunihi cewa sun riki wasu abin ceto na daban kuma bayan Allah subhanahu wataala ولهذا قال saboda haka Allah yace a ilahun ma'allah yanzu a kowane abun bauta banda Allah wannan yace bilistifham al-inkari alama ce ta tambaya na inkari babu wani abun bauta kuma bayan Allah babu wani tare da Allah Allah shi kadai yake ai laisa ilahun ma'allahi babu wani abun bauta tare da Allah yujibul muqarra wanda yake amsawa mutumin da ya takura wa yakshifu su'a kuma yake yayi damuwa babu Allah ne kawai مالك وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين ya tabbata a cikin tabari imam tabari ya zo da isnadin shi cewa wani mutum munafiki yana cutar da mumuni a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala ba'du musu daga cikin sahabbai suka ce kumu ku taso bina ku taso nastaghisu bi rasulillah mu nemi dauki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce min hadal munafiq daga wannan munafikin suka tashi suka tayi wajen shi ba zama suka inda suka suka ce ya ma'aiki Allah ka kawo mana dauki akan wannan mutuma kenan abinda dan adam yana iya yi to wannan babu lahi a nemi dauki a wajen shi wani inda taimaka wanda ka zanna kana iyawa wannan daban yake abinda babu wanda yake yi sai Allah wannan shine haramun من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنما مزالة صلى الله عليه وسلم يكي تشي مسو كسني تشيوا da suka ce nastaghisuna saboda kalma ce ta alistighasa dauki ba a neman shi a wajen kowa sai a wajen Allah ya ce innahu la yustaghasu bi ku rike daga yau ba a neman dauki a wajena wa inna ma yustaghasu billah ku sani ce ana neman dauki ne a wajen Allah to munafiki da mazalla ya zai dishi kaga ba ya kan shi zai ba ba kaza zai mushi ba malice rawahu at-tabarani kama fi majma'iz zawaid kenan wannan hadisi yazo akan cewa manzala sallallahu alaihi wasallam shima la yustaghasu bihi eh la yustaghasu bihi wa inma yustaghasu billah da Allah kawai ake neman dauki shi yasa wajibi ne bawa ya zama bawa na Allah da gaske a cikin dukkan sha'aninka ba zaman to abu kaza ka bige ka dora wasu wani abu kaza ka bige ka dora wani maimakin ka nema a wajen Allah kana nema a wajen wani Allah nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata ina ga lokacin sallar sai an rage shi ya yi tsodiya mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله